عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء kazalika tukhrajun sannan ubangiji shine bai tabo ruwa zuwa kasa busasshiya da rani ta bushe in ya zuba mata ruwa din nan sai ka fitar da abubuwan da aka shuka ko ko ta fitar da tsirin ma da ba shuka su aka yi ba وجعلكم فيها سبلا لعلكم تعتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر يا تقول الروا والوجه مكاتا متاني ruwan bai yawa ba ba ne ambaliya ya bada musu kaya ya halakar da su bai kankanta ba ba ne ya kada musu biyan bukata gwargwadon bukatan mutane Allah yake zama ruwa fahimtar na fi ibadatan maidan da wannan ruwan ne ke raya ibadatan tana maidan wani ta bushe kazalika tukraju yadda kuke ganin kaza ta bushe idan Allah ya kawo ruwa ya zuba a kanta duk abin da aka shuka sai ya tsiro ko ko duk wanda irin ya tsiro ya kasa sai ya tsiro kazalika tukrajuna kuma haka in an kunne ba kaburbura lokacin tashi ya yi haka da a tashe ku yadda aka kunne dawa matacciya bara aka kunne shinkafa matacciya bara aka kunne gero matacce bara ya tsiro bana ya zame ku abinci da ya ishe ku Allah yana da ikon da ya matta da matattu matattu ne aka tayar kuke shi su wanda aka aka kunne bara والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الله أبيتي سنة wanda ya zubo ruwa ya raya ƙasa ƙasa ta fitar da matattu suka rayu suka zama abincin ku da abincin dabbobin ku jalla kula ku jalla ku ya zo wannan wannan ne zai zama na sawa fi qadarin fa shalla bi balla da baidan kazalika nufarju wallazi khalaqa azwaja kullaha Allah din nan shine ya halicci abubuwa iri iri dangi dangi kowane dangi kuma akwai mace akwai namiji a cikin ganyaye akwai mace akwai namiji a cikin karare akwai mace akwai namiji a cikin tsuntsaye akwai mace akwai namiji a cikin kowace dabba akwai na mace da namiji don su suke haihuwa turaya duniya karkar zuwa da kullaha wa ja'alakum min al-fulki wa al-an'ami ma tarkabun Allah din nan shine yayi muku jirgin ruwa don bawo rasa kayan ku zuwa biyan bukatar ku sannan kuma shi ne ya kawo ku dabbobi na waje jirgin ruwa cikin ruwa kenan a waje kuma ga dabbobi nan raƙuma muna hawa muna lafta kaya muna cin namansu muna shan nononsu da shanu da tumaki da awaki duk da su yi mana amfani a daga zuwa da kula wajen da kumminar turki wadan ari ma tarkabuna abin da za ku rika hawa ya yi mana jiragen sama don mu hau mu dafta kayan to kowanne kawo cikin wannan idan samu a rasu wuri domin ku daidaita a kan bayan shi al'amurin nan wato dabban da kawo in nan ko jirgin da kawo in ka daidaita a kansa idan samu a rasu wuri sun kwatar kuro ne wanda rafi ku idan tsawaitu alai idan ka zauna daidai a kan jirgin ruwa ko a kan mota ko a kan rakumi duk abin da kawo ne sai ka ce subhana alladhi zakkarana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana sai lahadi ya hau dabba sai hau dabba sai aka ga yana dariya aka ce dariya me kake yi ce na ga manzon Allah ya hau dabba da ya hau dabba sai ya ce subhana alladhi zakkarana hada وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون في إلهية إذا إيمانا أو سبحان الذي ذكرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وأتياكم هذا في حدث وأن أشوى ليقول وألا يوري من راقبي ويوري من موتى ko ya hore mana jirgin sama ko ya hore mana jirgin ruwa in kawo ka gode wa Allah idan abun ba shi da rai kamar jirgin ruwa kamar mota sai ka ce bismillah mujriha wa mursiha inna rabbi la ghafurur rahim لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه in kun zauna daidai a kan jirgin ko a kan rakumin ko a kan motar sai ku ambaci sunan ubangiji ku gode masa wanda ya hore muku wannan dabba ya hore muku ita ko ya hore muku wannan jirgin ruwa ko ya hore muku wannan mota to hada sai da karna haza ma kunna da muqrini domin wannan dabba rakumin nan da na hau ba don Allah ya hore mini shi ba ba zan iya zuwa kusa da shi ba wanne a haushi wanne lamta kayana idan mutum bai gane Allah ne ya hore masa rakumi ba ya nemi kama rakumin dawa ya gani sai ya gane lalle rakumin gida Allah ne ya hore shi ya zama ko yaro sai ya kama ya jashi duk inda yake zo wa inna ila rabbina lamunqalibun da karshe dai mu duka mu da mun kalibuna wallahi ma masu komawa ne ila rabbina zuwa ga Allah ubangiji وجعلوا له من عباده جزءا لئن كان لكفور مبين duk waɗannan kai alherai da Allah ya yi mana da hore mana dabbobi da ya yi duk wannan abubuwa kafurai ba su yadda su kalai daji sun bauta mata sun gode mata akan waɗannan nemomi ba sai suka sanya mata kishiyoyi wajaru da min ibadihi juz'an sai suka maida wasu bayin Allah kamar yanki ne daga gare shi domin da yanki ne daga ubansa sun yi wa Allah karya sun ce Allah yana da yaya madaiku ne amma dukan su mata ne sun yi karya wajadu da min ibadi juz'an inna linsana amma kafirin mutum da kawurin akwai shi da mutunci akwai shi da kafirci ko biyan bayanan ne اتخذ مما يملك بنات وأسقيكم بالبنين يا كوكا هوري ما تشيوا Allah yana da ‘ya'ya amma dukan su mata ne, kuma Allah zai yi ‘ya'ya ba zai yi maza ba sai ya yi mata tare da kukan ku bayan da kun gizo ‘ya'ya maza a kan ‘ya'ya mata, in Allah zai yi ‘ya'ya ba zai yi maza ba sai ya yi mata ku kuna so a ba ku yaya maza amma ku maka wa Allah yaya amma dukan su mata amma gaba ɗaya dai Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haihu ba ya shi ba ba shi da kini ba yadda kan su shi shai ba wani abu da yake kama da Allah Allah ba shi da ɗa subhanahu wa ta'ala inna lillahi la kafuru bi abin ta kaza min ma ya kudu banatin yanzu sai ya dauki bana daga cikin abin da ya halitta ya zaɓi banatin yaya mata wa zuwa bin bilbanina ko kuma ya zaɓe su ya ba ku yaya maza da su ƙarya su kai wa Allah Allah bai da na. إذا بشر وإذا بشر أحدهم بما بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ذل وجهه مسودا وهو كذيب ذاك سوق أورام مكة da suke cewa Allah yana da ‘ya'ya amma dukkan su mata ne, su don menene idan wani ya yi musu alfijir matarsu ta haihu amma ya ta mace ta haihuwa sai su ba da biska su sa bakin ciki wai mai dangan da aiki mace maimakon ta haifi na miji sai ya fata rai ya fata biska in ma kamar ma zai tona rami ya kunne ta yatawari min alqawmi min su'i ma bushira bi sai ma yaje ya kuya baya so mutane su gashi wai ya maza alfijir ba tar da ta yi ya ta mata idza bushira adu ma darabin ramani masalan idan an ka masa alfijir da irin abin da suka bugawa Allah misali yana da shi san matar da ta yi ta mata lalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib sai fuskar da ta yi baki saboda bakin ciki ko kaze yana yana cike da bakin ciki wai don an masa alfijin matar da ta haifi ta mata sai ba ka so ka haifi ta mata sannan ka ce Allah yana da yaya amma dukan su mata ne ومن يشاء في اليمين وهو في الكتاب غير مبين shi yanzu ku baka wa Allah ‘ya'ya mata mace, mace abin da yake zai tashi cikin neman ado kullum saboda yadda baya cika sai ta nemi wani abu ta haɗa turan da aka yi biyar ga ana neman a yi mata ɗan kunne na gol to tun daga nan ta zo ma neman kayan ado kenan har ta yi zama durwa har ta yi zama ce ba za a rabu da yi mata wahala ba ita mace ba kamar namiji ba a wannan jawabin yaki abin da yake zai tashi kullum sai an nema mata kayan ado tun yana gangani wa fil izamin ghairu mubin kuma abin da in husuma ta tashi ba zai iya kare kansa ba mace ba ta iya kare kanta kamar yadda namiji ke kare kansa mace rabi ne na namiji domin wajen shaida sai an kawo guda biyu suke zama namiji ɗaya to wannan irin na ƙasa ku rasa wanda za ku maka wa Allah sai mai na ƙasa irin wannan wanda kullum sai ya tashi cikin ana wahala da ya cikin ado idan idan kwatan haƙƙi ya zo kuma ba zai iya kwatan haƙƙin sa ba zai iya jayayya ya kwaci haƙƙin sa ba wato mace kenan وهو ملك الله غير مبين وزي بياني وصيبة مكسين لي فذات لي بياني تفاشا شين كما والملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلونه وجعلوا الملائكة الذين هم جند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويسألون وما تقولنا wane ne yake musu mala'ikun da suke ya suka ce suka yanyan cewa ‘ya'yan Allah ne waye gaya musu mala'ikun mata ne suna nan ne aka halice su sun ga yadda aka halice su aka yi musu halittar mata mala'iku su ba mata ba ne su ba maza ba ne waɗansu halitta ne na Allah wanda aka halice su da kamala ba su zama mata maza ba ba su zama mata ba suna nan a shirye kullum cikin ibadan Allah ba sa cin abinci ba sa shan ruwa ba sa yin ɗaki ba sa yin gida ba sa yin su sabbi wurin laila wannan har da su dare da rana ba abin da suke zai bautan Allah ba za a dangana mu cewa su mata ne ko su maza ne ba kaga na an yi ƙarya mai yawa da farko da yadda Allah yana da yaya a wurin billahi kuma an ce mata ne a wurin billahi kuma an ce mala'iku mata ne sai wannan ƙarya ne a wuce nukar gawo shin sun ga halittar mala'ikun ne suka zama na ne da duk da wuce hare su wuri tsalona su yi ta yi ne su yi ta yi dai duk abin da suka faɗa duk abin suka aikata mala'ikun mu suna rubutawa in an je lahira za a yi su azaba a kan za a tambaye su su ba da hujja sannan ba a koda su tawilu tasau da duk da wuce a rubuta tare da wuri tsalona za a tambaye su a lahira. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أوجدوا شهر أوجدوا قرقهم تسكتوا شهر ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرجون هل yanzu da suke bauta wa mala'iku aka ce su daina bautan mala'iku su daina bautan aljannu su daina bautan dodasi ko rana ko wata ko taurari komi ma dai ya zuba da komi ya koma bauta Allah shi kadai da aka gaya musu haka sai kuka ce ai duk abin da haka muke yi haka Allah ya zo lau sha zamanu ma azannahu da Allah ya yi zubin kar mu bauta musu ai da ya ana mana bauta musu tun da kaga ya bari muna bauta musu ai shi da ya nufe mu da bauta musu kenan sun yi asiri wa Allah kariya gaskiya ne komai ke faruwa Allah ne yake da nufin abu kowane abu ne amma wannan magana gaskiya ce amma makaryata ne suka faɗa gausha arrahmanu da Allah ya zo ya zo ma abanna ko da malaiku ba ko kuma dodannin ba ma lahum bi zalika min ilm ai ba san Allah ba ba sai su san manuwan Allah cewa Allah ya yi shi kaza ne kaza yayi ina suka san Allah ba sai su san Allah irin waɗannan maganganu ai a bakin manzannin Allah ake yin su ba a bakin irin waɗannan arna ba ke komin ce Allah ya ga dama manzanni ne suke lakana wa mutane wannan ba arna ne za su faɗa a bakin su a jiya bakin su ba irin wannan ga gaskiya ne amma kuma bai yi ba mai gaskiya ne wanda masu karya ne suka wada misalin irin wannan cewa komai da Allah ya ruba hoton kafirin suke bauta da wato haka Allah ya ruba gaskiya ne amma ya Allah bai ce bauta musu ba wato zartewa ne misalin wannan ne kamar mutum ya daura wani mutum mutum ya wani mutum ya zo neman aure wajenka budurwa ka ce ka bashi ka sa shaidu suka shaida ka ce sai rana kaza ko ga watan kaza za a daura aure to anan in an yi haka a musulunci aure ya ɗauru ga wani ya bayar ya yarda ga shaidu sun ji ga kuma musadaki kuma ko da shi kai shekara arba'in ne ba komai to da aka yi haka sai ya zo ya ce yarinyar da shirya za su je ingila ba mu daura aure ba kaga wannan in an da miji ai uba uban da ya riga ya bani ita aure ya riga ya dauro kaga uban da ya fasa auren ma gaba da an mata daura an mata ƙarya bai yadda a dauki yarinyarsa a je ingila da ita ba dun ba daura aure ba wannan abin da suka faɗa gaskiya ne kamar yadda mutumin da yake auren sa ya riga ya dauro gaskiya ne amma kuma ba za a ba ki yarinya ba don ba ki ka sharuɗa ba sharadin wannan magana ne ka ji ta a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law ya zamanu ma abanna ma lahum bi zalika min ilm ba su da ilimi cikin wannan ilimi ne da annaba su ga mutane in mu illa ya burzu na kariya kawai ne su yi
من قبله فهم به مستمسكون
وآتيناهم كتابا من قبله وهم به مستمسكون shin waɗannan kamurai masu cewa mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, masu cewa bautan dodo da suke yi haka Allah ya nufa, shin ina suka samu wannan hujja, mun aiko musu hujjar a cikin wani littafi ne kamun wannan alkur'ani babu saboda haka ƙarya suke yi wa haka abu yake ba Allah ba shi da 'ya'ya maza da mata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. kuma Allah baya umurni a bauta wa dodo law tawjid ma bannahu ma lahum bi zalika min ilm in huwa illa mursul أبعدناه كتابا من قبله شم بعض والإنسان إليه من قبله كأم القرآن يمس بيان والنكر اتكر تتسجيه هم يستمسكون يسرع إلى الإسلام بل وهكذا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فهكذا بني iyakan hujjarsu sai su ce haka suka tara iyaye da kakanu suke yi na bautan dodanni din ko na yin karyar cewa mala'iku yayan Allah ne haka suka gada wajen iyayensu da kakanninsu wa inna su ala afirimu da dona suna kan hanyar iyayensu da kakanninsu na wannan aikin banza bautan dodo aikin banza yi wa Allah ƙarya yana da ya'ya mala'iku mata ne ba duk wannan ƙarya ne suke suka dare wajen iyayensu da kakanninsu وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إلا قال مسرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون haka ya rasu Allah kamuran dama haka suke wada yadda kamuran da suka wada na dama haka suke wada a tawasobi wani hukumar tahu sai ka yi tsammanin kamure suna wa juna wasiya ne kowane annabi ya zo ga abin da za mu gaya masa haka suke cin zamanin da baka zalika ma arsalna min qablika ba mu taba aiko manzo ba kawun mai shega fi karin da yake kowane gari min nasirin mai gargadi ko nabiyin mai gargadi annabi illa kala mutrabuwa zai yanka dangare wato masu jin daɗin garin ko sarakuna ko masu kuɗi ko su yan gata su ne mada'u su ne masu jin daɗin gari su ne yan gata sai su taru ce illa wajen na abana ala ummati mu dinnan da ka gan mu duk abin da ka faɗa ba za mu canje matsayin mu ba haka muka tarar iyayenmu da kakannin mu suna yi ko ba mu raba mu da wannan abin da muka gada iyaye da kakannu to haka kafirin suke gadon sa har kuma gangarin suke gadon sa ya rasu ramai inna wajanna abana ala ummatin yanzu kirari in mun samu iyayenmu akan addini kuma addinin ba na gaskiya bane na zabi ne ala ummatin wa inna ala asirin mu muna bin bayan iyayen namu ne muka nuna muna koyi da iyayenmu ne iyakar hujjar kenan
ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ولو جئتكم بهذه مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون haka yadda annabawa suke faɗawa kafuran zamanin su kai ma haka za ka faɗa waɗannan naji kuna koyi da iyayenku da kakanninku ne shekara da shekaru haka kuke yi wai in na kawo muku wani abin da ya fi na iyayenku da kakanninku shiriya ba za ku karbe su jefar da gariya ɗau gada wajen iyayenku da kakanninku ba kul a wadauci tukun ko da na zo muku bi ada da hanya wadda ta bi shiriya bi ma wajen tumare a babu ta bi shiriya ta zama gaskiya ba irin wadda kuka za mu iyayenku da kakanninku zai suke kai ba kalu suke illa ma ursaltum bi kafiru sai su amsa cewa abin da ka zo da shi na mu ba mu yarda da shi ba na iyayenmu da kakanninmu nan a kai za mu zauna ba za mu karbi naka ba ko da mutane sun bi ka talakawanmu ne suka bi ka da marasa hankali marasa ra'ayi su suka bi ka mu ba za mu bar abin da iyayenmu da kakanninmu suke kai mu bi naka ba فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين يا أكي فانتقمنا منهم زي muka kama su da laifin su muka harakar da su yadda muka karanta muka kissar kafiran annabi Nuhu kafiran annabi Hudu kafiran annabi Salihu kafiran annabi Ludu kafiran annabi Ibrahim kafiran annabi Muhammad mun kissar maka da yawa daga cikin labaran annabawa da jama'unsu da abin da suke faɗa da abin da ake faɗa musu ya aka yi fanta gam naminu su mu kama su da laifinsu muka halakar da su manzur kai makana akibatul mukazzibin duba ga gani ya rasulullah da kai da duba bai duba ku duba ku gani yaya akibatul mukazzibin karshen masu karyata manzanni yaya ya zama ai ba daɗi an kawo wani uba da ya halakar da kafirin annabi nuhu an kawo iska ta harkar da kafirin annabi hudu jibril ya iyo wa kafirin annabi salihu sun haraka an tafi garuruka annabi hudu an kai zama a kibar cikin wuta. قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون أي كاد نجسر زكاني النبي إبراهيم da jama'arsa da babbansa ya fi shajin su ya ce tun da ba za ku bi nawa ba ni kuma na barranta da naku ba ruwana da irin naku wato lalayhi na ba ibrahim in zani ya biya gauri ma ta abudu kanu na abudu namun ba na zallu na akibin قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون حق وآباؤكم لكتمون وإن عدو إلا رب العالمين kaje kista tsakanin kafirin annabi Ibrahim yadda suka yi da shi annabi Ibrahim din kai ma kai hakuri ya rasulullahi yadda muka rakar da kafiran mutan da muka tsayar da annabawansu da wanda suka yi imani da su haka za mu halakar da kafiranka mu tsayar da kai mu tsayar da kai da kai da jama'an da suka yi imani da kai ya rasulullah ban zur kai ba gana ya zur muka zuri da gane ibrahim ya biyo gobe na ni bara'u mimma ta'budun illa allazi fadarani fa innahu sayahdi illa allazi fadarani fa innahu sayahdi فاروانا تكومي إلا الذي فطرني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نا تسلمي كومي نا با كومي بايا نا تسكنش الله أبيني نا مدوكتين سرقي إلا الذي فطرني فإنه سيهدي فإنه أقول إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين والذي يهدمني ويسقين وإذا مرضت وهو يشفين
وجعلها كلمة باقية
كلمة باقية في أمره لعلهم يرجعون وجعل هذه أنه بيني بين كلمة لا إله إلا الله لكلمة توحيد لكلمة الله إن زما باقية في حكمه wato ta wanzu cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salam domin mujalla an sanya annabawa rubuwata warkita da annabta da littattafan manzanni duka an dawo da su bayan annabi Ibrahim an dawo da su cikin zuriya annabi Ibrahim wato kowa duk inda aka samu malami mai kira zuwa ga Allah to za a bincika ta zuriyar annabi Ibrahim ne kamar yadda Malam Abdullahi Gwandu ya faɗa da ya zo wannan irin aya ya ce masu kira zuwa ga Allah bayan annabi Ibrahim to jikokin annabi Ibrahim ne har yace muna muna muna fata mu ma muna daga cikin su wajala kalimatan baqiyatan kalima mai wanzuwa ita la ilaha illallah da kadaita Allah fi yajibi a cikin zuriya Ibrahim da hakan yarjiu to za mu dakatar da karatun muna kiran kowa da kowa wanda ya zo nan kamun mu karata a karanta hasbun Allah wa ni'mal wakil 450 hamsin da gajiya kun 66 a karantawa Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi dukkan damuwa da matsuwa a Najeriya albarka na sallallahu alaihi wasallam anan muka zo a ƙarshen karatunmu na bana muka zo karatunmu na bana alhamdulillahi kamun mu karasa muna godiya wa gwamnati wadda ta ba mu mazajen mutanen da suna mana hidima suna hidima tare da mu polisai masu uniform da marasa uniform da kuma abubuwa na zo na filaye kamar irin wannan filayen na gwamnati ne kamar gidajen rediyo da talabijin muna godiya wa ma'aikatan gidajen rediyo da ma'aikatan talabijin da duk wanda suka ba da gudunmawa cikin wannan karatu muna matukar godiya wa mai martaba sarkin zazzau da yake kulawa da irin wannan karatu namu kullum yana aiko da wakilai yana aiko da kayan duniya da taimakawa a cikin wannan harka Allah ya saka masa da alheri kuma kowa ma duk mai taimaka mana cikin harkar mu Allah ya taimake shi Allah ya saka da alheri duk mai karba musulunci Allah ya karfafe shi duk mai taimakon musulunci Allah ya taimake shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna kira ga jama'a duk wanda bai shiga da rigar tijjaniya ba ya kokari ya shiga rika tijaniya ba abin da yake cikin da istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah istighfari zai maka maganin zunubin ka da maganin shaidan ya nesa da kai salatin annabi zai kai ka kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah zai kai ka wajen Allah da ka zamu ka mutu da imani saboda haka a karbi wannan dariga ba wai kudi yake bayarwa ba balle ba ka da kudi ba kuwa abin da za a tambayi iyaye da gagaru wani ba ta yace kai ba koyar ba ka ne bane ba za a baka ba ko ba irin mulkin zamani ba ne ba ta yace digiri naka nawa ne menene confidential naka menene don duk ba haka ba ne ka karbi da rika tijaniya wanda suka sa zaki a gaban su shi ne addinin su kafir da musulmi zakin waliyai shi ne nasu su su yi nasu mu ko mu rike istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah in mun je lahira kowa zai ga abin da ya gabatar amma ina kira dan Allah ya da rike tijaniya ba ku ne makiya da rike tijaniya ba ba masu cewa siyasa ta yi sallah ce ta kuriya ya fi sabbu salawati su ne makiya da rike tijaniya wanda su shiga da rike tijaniya kuma tare da haka akwai wadansu da ake cewa sun yi suna cikin dariƙar amma suna yin miyagun abubuwa wanda ake kiran su yan hakika din nan to waɗannan ba ruwan dariƙar tijaniya da su ba ruwan dariƙar tijaniya ita dariƙar tijaniya ba ta sa hannu cikin harar da haram ba a'a kafin ta zo ma harar da haram ya riga ya zauna a wajen alqur'ani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya halatta haramun saboda yana cikin jariya yake yanzu haramun ya zama haram gare shi ya ridda ya zoki alqur'ani ya zoki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu da sabon abu a cikin dariƙar nan tamu wanda zai halatta wa mutum haramu ba mu da shi abin da muke da shi ne kenan dai istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah wanda aka ba da su da lokaci da lissafi da sharadi kuma dukkan su suna cikin asalin addini kowa ya san da yawon billahi min shaitanir rajim ma min addini ba ma dai zaminu bane بسم الله الرحمن الرحيم ما منه نبا ما ليس منه بني كرن تفاجئ ما منه نبا ما ليس منه بني استغفار ما من الدين نبا ما ليس منه بني صلاة النبي هكا لا إله إلا الله هكا نيما ما نبي يبقى maka jagora zuwa malin Allah shi ma haka ne duk kuma Allah ya yi umarni da su annabi ya yi umarni da su ba ai daga cikin man abida amana laysa alai amruna wa waraddun akwai amrun lahi a cikin a'udhu billahi da bismillah da fatiha da istighfari da salati annabi da la ilaha illallah jama'a su ji tsoron Allah abin da yake gaban mu mai nauyi ne shi ne tashin kiyama ranar da za a da mutum ya yi bayanin rayuwarsa gaba ɗaya saboda ka yi kokari ka cika rayuwarka da abubuwa masu kyau kar ka je lahira da miyagun abubuwa wanda za ka nemi ko uwarka ko ubanka ko ɗanka ko wane ne ka ya rage maka nauyi ba zai iya ba ba zai iya ba a yi kokari a aikata ayyuka masu kyau a ne san shi miyagun ayyuka a aikata ayyuka masu kyau a ne san shi miyagun ayyuka har da ba mu lafiya da zaman lafiya har da kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ke mana tsaro Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali sojojin mu da suke yakan yan ta'adda Allah ya ba su nazara duk inda ake yakan yan ta'adda Allah ya ba masu yakan yan ta'adda nazara duk masu cewa za su yi jihadi yadda jini su gaba daular musulunci ba mutanen kirki ba ne yanzu ba a haka a duniya saboda haka duk wanda ke zubar da jinin musulmi ya kasu ya gaba daula batacce ne kar a bi maganar su batattu ne ba mutanen kirki ba ne Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu taimaka mana Allah ya taimake su masu taimaka mana Allah ya taimake su masu karfafa mu Allah ya karfafe su dukkan wani da cikin damuwa ko masu gudun hijira ko waɗansu wanda ba za a iya hau kansu ko wata damuwa da Allah ya yi mana albarka da wajen lazara duk inda musulmi muke Allah ya yi mana damuwa Allah ya babu nazara albarka da wajen lazara Allah ya karya karya Allah ya taimake gaskiya Allah ya karya karya Allah ya taimake gaskiya Allah ya yi mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya albarka da wajen lazara duk abin da ya tada hankalin musulmi Allah ya hana albarka da wajen lazara muna fatan Allah ya karbi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu Allah ya karba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu neman addu'a a wurin mu Allah ya biya bukatun su abin da suke nema Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su albarka da sallallahu alaihi wasallam nan muka zo iyakan wannan karatu na bana Allah ya sa mu ga annabi Allah ya gyara lamarin mu albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar shi wata jari albarkar shi ibrahim rafi allah anhu duk wanda ya zo wannan wuri yana da rikar tijaniya an jaddada masa da rikar tijaniyarsa duk wanda ya zo nan yana da rikar tijaniya an jaddada masa da rikar tijaniyarsa duk wanda bai shiga ba sai kake jira ka shiga ba ko kai ma kana cikin masu kan cikin tijibari da salati da la ilaha illallah ne kai ga rikar tijaniya kun yi rigar tijjaniya duk wanda zai yi gashi rukanan zan gaya mana da rigar tijjaniya Allah yana son ta yana son bayyanta da Allah ne wasu ruda ka ce yiran da aka kuta wani huna shin da wanda suke tijjaniya da wanda ba sa tijjaniya waɗanne ne masu yin zikiri da yawa masu tijjaniya sun suka zikiri da yawa wasu ruda ka ce yiran da aka kuta wani huna Allah ce wasu riba da kika bukatar wa'azila ka aje wa kanka wani zikirin da za ka rika yi wa Allah safe da yamma na jini ke nan da wasiwa amma Allah ya ce inna la yubu tawabina masallar da za ta zira shi hatta yi kan zambi kamar la zamba da hu duk wanda ya tuba wa Allah Allah ya yayi masa zunubin sa kawai bai taɓa yi ba bai tuba wa Allah sau da yake nan ko sau goma ko sau ashirin amma wanda ke tuba wa Allah sau ɗari biyu da talatin na tijjaniya kenan ba a ta'iru ba ne ba a ta'iru ba ne a tawwabu ne a fa'aru ne inda za ki ku tawwabina Allah yana so ai kokari ya shiga da rigar tijjaniya idan mutum zai shiga ga sharuɗa nan da farko za ka shiga ne saboda Allah yanzu imanin da ake yi bautar Allah ne lafiyar nabi da ake bautar Allah ne la ilaha illallah da ake bautar Allah ne in ka shiga wa abu bil ahli da ada kana masura ka dauki alƙawari sai ka shiga alƙawari wa yubu nuzura ka shiga wannan ba ka ci in an shiga ba a fita za a rike ne har mutuwa na biyu ba a da dariga wata dariga da kuma ne sun kai dari uku da goma sha uku dukkan su masu kaiwa ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tijjaniya ba a da kowace dariga ita kare za a rike sannan na biyu na uku ba zuwa ziyara ko waɗanda waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya amma duka waliyan Allah muna son su ma'anan wannan idan mace ta riga ta daura aure dukkan mazajen duniya tun da yake musulmi ne yan uwanta tana son su amma mijinta ɗaya ne wanda ya daura mata auren nan shi yana da ake cewa ba a zuwa ziyara sai yan tijaniya sauran wanda ba sa tijaniya muna son su muna girmama su kudawa da sallah da inda cikin jama'a yin sassin an samu inda cikin jama'a wurin maza ke nan mata duk inda suka nan za su yi addinin su sannan girmama iyaye wajen maza kenan mata girmama mazajen su sannan jam'in wazifa jam'in zikiri juma wajen maza kenan mata duk inda suke nan suke ibada su sannan ba a shanta ba wayannan su ne sharuɗan da idan mutum ya karbe su to na ba shi ɗariƙar tijjaniya ya tambayi wani muƙaddami ya masa bayani yadda zai rike ɗariƙar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali fatiya da salatul fati kowa Allah ya biya masa bukata kowa Allah ya biya masa bukatarsa addu'o'in da muka yi sai Allah ya karba muna roƙo Allah Allah ya samu sauki barka lafiya mu Allah ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya samu sauki imani Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu taimakon addini Allah ya taimake su albarka ne wajen lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وآله لما أمرت والقاتل لما سبق نادر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وإني فقير ضارع عند بابك الأذين وأرجو الفيض والفضل والجدا وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فارتقى فرجونه أكبر أقطاب الفهول من الورى بلا سبب مني مؤفى ومصطفى مبارك نسل المهتدين زويدنا مصونا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال كريما على الأطى بداي رسول الله أحمد الناصري وفاتح إقلاق الولال من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مقتلى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسهد الكرام ذوي الأولى